ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى تلاتين وتن ذو الحجة shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 18 ga watan bakwai shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba insha Allah ta'ala a cikin karatun mana littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan na ash-shaykh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala amin yan uwa aje idan ba a manta ba mun fara bayani ne akan fasali na shida fasalin da malam ya fara bayani game da tahsinatun a biddu sihri ko biddu shaitan kariya da ya kamata a ce mutum ya samu daga shaitani malam ya fara jero mana su mun fara daga na farko shine al-ikhlas من سأدين قبل دمالي تو إليك هذا المثل الذي يوضح هذه الحقيقة يتيغا وسم سالينا زوا غريكا da za su bayyana maka wannan abinda malin yake so ya fito maka da shi karara yace qulul ghazali rahimahullahu ta'ala imamul ghazali abu hamid al-ghazali alaihi rahmatullah mai littafin isha ulumuddin yake cewa inna shaitana yudkhilu al-afata 'ala al-musalli wa in hawala al-ikhlas fiha yace lalle yadda al'amari yake shedan yakan yi kokari iyakacin iyawarsa ya ga ya shigar da duk wani abu mara kyau da zai lalata wa mutum sallah idan mutum ya fara sallah wato malam yana so ya kawo mana wasu surori ne yadda shaitan yake so ya lalata mutum ikhlasi a cikin ayyukansa to sai yake yake so ba misali da sallah za ku ga duk misalin nasu akan sallah zai buga su amma ba abin ya takaita ne daga sallah kadai ba a duk wani aiki irin wannan abin da malam zai ba mu misali a nan zai iya shiga cikin sa sai dai nan misali ne kadai yace shaitan yakan yi kokari ya shiga cikin sallan mutum ya lalata masa ita da duk abin da zai iya samun dama wa in hawala al-ikhlasa idan mutum yayi kokarin yayi ikhlasi ya tsarkake niyyarsa ya ki ba shi dan dama ya lalata masa sallarsa fiha a cikin sallatasa fa idza nazara ilayhi jama'atun aw dakhala alayhi dakhilu to sai shaytan ya jira ya duba da zarar ya ga kana sallah ne a kusa da wasu jama'a mutane suna kallon ka misali inda kake sallah cikin masallaci ne akwai wasu jama'a a gefe su sun yi sallar su ko kuma inda kake sallah guri ne na taron mutane ko kuma a cikin daki kake amma kuma wani ya shigo cikin dakin a lokacin da da kai kadai ne shine au da khala dakhilun ko wani mai shiga ya shiga cikin inda kake sallah da kai kadai ne yayi kokarin lalata maka sallah ka kiyarda sai ce to ai ya san inda zai bullo maka sai ya ankarar da kai ya nuna maka cewa akwai mutanen fa da suke kusa da kai akwai wanda suke kallon ka ko kuma wani da ya shigo yanzu yi la'akari da shi فيقول له سي شيطان يتي da mai sallan nan hassin salataka kyautata sallarka ƙara mata inganci hatta yanzura ilayka hadha alhadir har wannan da ya shigo yanzu ko waɗanda suke kallonka ya ganka bi ainil waqari wassalah da gani na mutuntawa da girmamawa ya kuma kalle ka a matsayin wani nagartacce ne kai yan uwan fahimci wannan ko abinda shaidan zai gaya maka kenan zai ce yanzu sallan ne da kake yi wani fa yana kallon ka su wani suna kallon kuma duk suna kallon ka a matsayin wani mutumin kirki ne kai suna kallon ka a matsayin ustazi ne kai ka iya sallah kuma ka ranka sallah irin wannan tsaya ka gyara sallar ka kalkale ta yi ruku'u mai kyau yi karatu mai kyau feke maryarka me dalili dan waɗannan da suke kallon ka su san fa lalle sallan nan ka iya ta kai ma sai shaɗin ya gaya mutum haka wala yazdari ka dan kada sirena ka wala yaghtabaka kada su je gefe suna gibarka suna zantanka suna cewa dama wani da muke gani kamar ya iya sallah ashe bai iya ba haka shaɗin ya rika gaya maka ya ka gyara sallarka fatakhsha jawarihuhu a lokacin sai kaga gaban mutum sun nutsu wa taskunu atrafuhu kaga gaffan jikinsa dukkaninsu sun koma cikin hayyacinsu yana sallah ta musamman wacce da idan da shi kadai ne ba irin ta zai ba amma sakamakon kallon da waɗannan mutane suke masa ko shigowar da mai shigowa ya tabbatar abin da yake na sallah yana kallonsa to sai sai ya gyara sallarsa wata hassana salatuhu sai kaga sallarsa ta gyaru ya tsaya ya inganta ya inganta ta ya zama da ita nagartacciya kuma bayan da sai mala yace wa hadha huwa riya'u zahir kaga irin wannan abin yace to ita ce riya ta zahiri wa hadhihi darajatul ula wannan shine daraja ta farko da shedan yakan biyo dan ya lalata wa mutum sallarsa ko ibadarsa ta hanyar shigan masa da riya yan uwa an fahimci wannan daraja ta farko ko yawa idan mutum ya shiga sallah shaidan yakan zo ya gaya masa wannan duk lokacin da zaka yi sallah a cikin mutane sai ka yi taka dantsa saboda zai nuna maka cewa wani da wani fa suna kallon ka eh wani yana kallon kuma yana gani kamar ka iya sallah saboda haka sai kaga sallar da kake idan kai kadai da ba ita kake ba yanzu an fahimta to matsala ta shiga ke daga lokacin da idan ka ware kai kadai kake sallah yanzu kuma kake ka zo kake sallah kai kadai amma mutane suke kallon ka ba irin waccan da kake kai kadai kake yanzu ba to wallahi akwai matsala a cikin sallar ma'ana kana yi ne don waɗannan su gani su ce me ka iya sallah to ne ta shiga ciki aikin ka ya lalata ta Allah ya kiyaye wannan ita ce daraja mafi karanci ita ce kuma mai sauki a cikin su ad-darajatu thaniya daraja ta biyu yakunu al-abdu qad fahima hadhihi al-afata zai kasance shi mutum wanda zai yi sallah a lokacin ya fahimci wannan matsalar da shedan yake so ya jefa shi cikin ta ya gane cewa fa shedan so yake ya nuna masa mutane suna kallon sa ya gyara sallarsa don ya lalata masa sallah wa akhadha minha hadarahu sai mutum ya shiga taitayin sa game da abin da shedan yake so ya masa fasara la yuti'u ash-shaytan fiha sai mutum ya kasance ya kiyewa wa shedan biyayya a cikin wannan abin da yake so ya umarce shi kalli mutane suna kallon ka sai mutum ya ce naki ka duba ba za su ce ka iya sallah sai ya ce naki duk abin da shaɗin zai kawo masa ta wannan ɓangaren ta fuska ta farko sai ya ƙi yadda walayal tafitu ilaihi mutum ba zai juya ya kalli shaɗan ba wa yastamiru fi salatihi kama kana sai ya ci gaba da sallarsa kamar yadda yake yin ta kamar yadda ya fara ta haka zai ci gaba da yin ta baya la'akari da wanda suke kallon sa sai dai kuma fayatiyahu fi ma'radil khairi sai shedan kuma ya bullo masa ya bujiro masa ta bangaren alkhairi fa yaqulu lahu ko ya yaqulu lahu sai shedan ya ce da shi anta matbu'un wa muqtadabika sai ce ya bawan Allah ka kalla da kyau kai fa matbu'un kai fa binka ake yi wa muqtadabika kuma koyi ake da kai me yake nufi da binka ake koyi ake da kai shine kai wannan musamman ne a cikin mutane mutane suna kallon ka da daraja kai akarama kallahu ne ko kai ya sayyidi ne ko kai ustazi ne idan kana sallah mutane suna kallon sallah ka suna koya ɗan uwa fahimci wannan hila ko zai nuna maka kai wannan musamman ne idan kana sallah mutane suna kallon ka yadda kake sallah wani zai koya idan kai ta daidai to kaga ya koyi daidai idan kai rashin daidai a sallah ka to kaga laifin waye laifin ka kenan haka shaidan zai gaya maka wa manzurun ilaiha kuma ana kallon ka ko ba kallon ka yake ya ga wace irin sallah kake wa ma taf'aluhu abin nan da kake aikatawa na ayyukan sallah ka yusaru a anka zai tasiri a kanka wa yata'assabika ghayruka kuma waninka zai yi koyi da kai fa yakunu laka thawabu a'malihim in ahsanta sai kasance zaka samu ladan aikin su idan ka kyautata sallaka idan kai sallah mai kyau sun koya zaka samu ladan me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya shirye zuwa ga aikin alkhairi za a bashi ladan wannan aikin da ladan wanda ya koyi da shi ba haka bane to sai shedan ya ga maka wannan hadisi ka san babu wata aya da hadisi da shedan bai san su bai san su ba wallahi babu wata aya da hadisi da shedan bai san su ba za ka ga zai bujiro maka da su ya kawo maka su sai ce idan ka kyautata aiki za ka samu ladanka da ladan wanda yake kallon kai koyi aiki wa alaikal wizu in asa'ta kana da kuma alhaki kana da laifi idan kai kokarin muna da sallarka sai ce fa ahsin amalaka baina yadayhi in asa'ta ka kyautata aikinka a gaban wannan wanda yake kallon ka ko mutanen da suke kallon ka fa asahu yaqtadi bika fil khushu'i wa tahsin al ibada mai yiwa ne yayi koyi da kai a cikin wannan ibada da kake yi da kuma kyautata khushu'i da kake a cikin sallarka sai malai ce wa hadha akhtar min al awwal kaga irin wannan to yafi hadari yafi matsala sama da na farko da muka gabatar yan uwa an fahimci na farko an fahimci na biyu na farko shi mutane zai nuna maka na biyu kuma idan ya ga kaki kallon mutane sai biyo maka ta hanyar mai alkhairi sai ce ai abin da za ka yi na ka kyautata sallarka ka gyara sallarka ka yi ne ba don mutane ba a'a ka yi ne don ayyukomi da kai ka yi ne don mutane su gani su koya idan ka lalata kuma za su gani su koyi wannan abin dai tare da cewa kuma za ka samu allaki akan haka abin da zai gaya maka kenan to shi wannan ya fi wancan ɗin matsala bala ce wa qadiyan khadi'u bihi man la yankhadi'u bil awwal kaga irin wannan nabiyin to wanda bai iya ruduwa da na farko ba shi nabiyin nan zai iya rudar da shi wanda bai iya fadawa tarkon farko ba zai iya fadawa wannan tarko na biyu wa huwa aidan ainur riya bala ce kuma wannan nabiyin da kake gani shine ma tsantsar riyan ma wa mubtilu lil ikhlas kuma abu ne da yake lalata ikhlasin mutum gaba daya mutum yayi aiki ba dan Allah ba sai yadda Allah ba zai karba aikinsa ba فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا ما لا يتي سبو da yadda al'amari yake shine in dai shi wannan mai sallah yana gani cewa yin khushu'i a cikin sallah mutun ya samu khushu'i a cikin sallah da kuma kyautata ibada khairan yana ganin wani abu ne na alkhairi la yarda li ghairihi tarkuhu bai yadda ga waninsa a ce ya bar khushu'i da kyautata ibada ba falimaza tarakahu fil khalwa malai ce to me yasa lokacin da yake sallah shi shi kadai ya ba wancan khushu'i da kyautata ibada Allah ya sa an fahimci wannan yace idan kai mutumin da yake sallah shedan ya masa wancan bayani kuma ya dauka ya kyautata ibadarsa dan wancan ya gani ya koya in dai yana gani cewa yin khushu'i a cikin sallah da kyautata ibada abu ne da bai kamata a ce wani ya bashi ba to shi din me yasa ya bashi lokacin da yake sallah shi kadai an gane lokacin da ya ware yake sallah shi kadai ba irin wannan sallah yake ba yanzu ya kyautata sallah ne dan me dan wani ya gani ya koyi da shi ya samu lada to idan kana so wani ya samu lada akan sallar da zaka da khushu'i lokacin da ka ware kai kadai kai baka san samun irin wannan lada to ta hanyar da shedan ya biyo masa Allah ya sa an fahimta yan ta hanyar da shedan ya biyo masa kenan bala yace wa hal yumkin shin zai yiwu a ce an ta kuna nafsu a ghairihi a azu alaihi min nafsihi shin zai yiwu a ce wahal yumkin an ta kuna nafsu ghairihi a azu alaihi min nafsihi shin za ta yiwu a ce wani ya fi soyuwa a gare shi sama da kansa a ce ya fi son wani sama da kansa wannan ba abu ne mai yiwuwa ba ai ba haushi yana cewa so so ne amma son kai ya fi to ba za ta yiwu a ce kana so ne shiga aljanna ba kai kuma kana aikin da ba ɗan aljanna ba ba na ɗan aljanna ba kana ƙoƙarin shiga wuta wannan ba abu ne mai yiwa ba shi ma da malai ce fa hada mahdud talbis yace wannan tsantsar rikitarwa ne da shedan yake zuwa da shi wannan nabi kenan ad-darajatu thalitha ga daraja ta uku yan uwa wa hiya adaq mimma qablaha ita kuma wannan tafi zurfi ma tafi matsala sama da ta samanta ga yadda take ita kuma ayu jarribal abdu nafsahu fi zalika shine duk wannan abin da muka ambata da na farko da na biyun da yadda shedan zai shigo mutum ta hanyar nuna masa mutane da kuma hanyar da zai shigo masa ta hanyar kyautata ibadarsa don wani ya koyi da shi duk guda biyu mutum ya jarraba kansa a cikin su wayan tabihu likaidi shaytan ya kuma yi kokari ya fadaku ya gane abin da shedan yake so dora shi akai ba daidai bane wa ya'lamu anna mukhalafatahu ya san kuma cewa sabaninsa shi bainal khalwati wal mushahada lil ghayri ya saba sallarsa da yake yi shi shi kadai da sallar da yake yi a cikin mutane dan wani ya san wannan mahdur riya ya san riya ce tsantsa kawai ya fahimci cewa inda zai zo yi sallah shi shi kadai yi sallah a cikin mutane kasance sallar akwai bambanci wajen khushu'i da nutsuwa da karatu da sauransu to ya fahimci inda zai bambanta waccan da wannan to akwai matsala a sallarsa duk ya fahimci wannan wannan kaidin shedan bai mai tasiri a kansa ba wa ya'lamu anna al-ikhlasa yana kuma sanar da cewa shi ikhlasi fi an takuna salatuhu shine kasance sallarsa fil khalwati a lokacin da yake yanta shi shi kadai mithla salatihi ta kasance kamar sallarsa ce fil mala'i wal mushahada a cikin mutane ko kuma lokacin da mutane suke kallon sa ya kasance sallar da yake shi shi kadai a cikin ɗakin sa idan ya ware da sallar da yake a cikin taron mutane idan yana cikin su ko shi yake jan sallah ko kuma shi kadai yake mutane suke kallon sa da waccan sallar da wannan ya kasance duk ɗaya ne a wajensa ya fahimci cewa wannan shine tsantsan ikhlasi shine abin da Allah madaukakin sarki yake so shine yake nuna cewa kana yin sallar ne dan Allah bi ya gane wannan wa yastahi min rabbih kuma yana jin kunyar ubangijinsa ay yatakhashsha li mushahadati khalqihi takhashshu'an za'idan ala 'adatihi ya kasance yana samun wata nutsuwa ta musamman da ta ƙara akan nutsuwar da yake samu al'adance idan yana sallah idan ya ga mutane fa yaqbilu ala nafsihi fil khalwa saboda haka yadda shaitan yake shigo masa shi kuma gashi fa yaqbilu ala nafsihi fil khalwa duk lokacin da ya ware shi shi kadai babu kowa zai sallah sai ya fuskanci kansa da kansa wa yuhassinu salatahu sai gyara sai inganta sallarsa alal wajhi alladhi yurdihi fil mala' a fuskar da koda idan ya je cikin mutane zai yi irin ta zai ma'ana irin sallar da zai shi shi kadai a cikin ɗakinsa a gida sai tsaya sai ya gyara ta sai inganta ta sai ya hushu'i amma ya yi wannan ne don idan ya je cikin mutane ya irin wannan ɗin an fahimci wannan yawa ba sani wannan ku an fahimce shi an gane yawa ku saboda yadda yadda shaɗan yake shigo masa anan shine zai nuna masa cewa lallai ne tunda yana so yayi sallah mai kyau a cikin mutane to in ya ware ma sai yayi mai sai yayi ta mai kyau an gane asali ba wai yayi abu ne dan Allah ba a'a yayi wannan sallar ne shi shi kadai mai kyau dan idan ya koma cikin mutane yayi ta mai kyau shi kuma kun ji ta inda ya shigo masa Allah ya kyauta ya ce wisalli fil male aiban kazalik idan ya koma cikin mutane sai ya salla irin waccan da ya a lokacin da ke shi shi kadai shi ita ma sai inganta ta malai ce fa haza aiban minar riya'i wannan shi mariya ne eh wannan ita mariya ce alghami wacce take kuma mai boyayya ba kowa yake iya gane ta ba dan wannan gaskiya ba kowa zai iya ba kowa zai iya kauce mata eh shine abin da na ga muku je in mutum ba ji yayi ba ya kwatanta da aikin da yake ba zai gane yadda abin yake ba yanzu kaga da yawa daga cikin zamu iya fadawa cikin wannan mutum zai ga tunda yana so ya sallah mai kyau a cikin mutane to bari in ya koma gefe sai shi shi kadai eh zai shi shi kadai sai gyara ta saboda haka idan zai sallah shi kadai sai ya gyara karatunsa ya gyara tsayuwarsa ya ruku'u mai kyau ya sujjada mai kyau amma fa duk yana yi ne dan idan ya zo cikin mutane za a kalle shi irin wannan sallah saboda shi abin da yake gani ai akwai kunya akwai kunya ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki daga shi sai Allah ya sallar da ba daidai ba idan ya koma cikin mutane kuma ya musu mai kyau to sai ga wannan bai dace ba to sai ya kyauta ta sallar ta shi kadai tsakaninsa da Allah dan ya je wa mutane irin ta irin ta Allah din ita ma wannan biyar mal yace li annahu hassana salatahu saboda abin da yasa aka ce haka asali ya kyauta ta sallar sa ne fil khalwati a lokacin da yake sallah shi shi kadai لتحسن في الملأ دن يكوتتا تا دن سلتاتا تكوتتا a lokacin da zai yi ta a cikin mutane fala yakunu qad farraqa bainahuma bai raba tsakanin su ba falkifatuhu fil khalwati wal mala'i ila al khalqi duk abin da yake waiwaye kalla a lokacin da yake sallah shi kadai da lokacin da yake sallah a cikin mutane shine halitta yana kallon mutane ne kawai yadda yake so ya kyautata wa Allah madaukakin sarki haka yake so ya kyautata wa mutane shi sa lokacin da yake sallah shi gadin yake kyautatawa yana yin ta ne dan ya zai kyautata wa mutane irin ta so da haka kawai mutane yake kallo ba Allah ba a lokacin bal al-ikhlas sai malai ce bari in kana so ka gane yadda ake ikhlasi an takuna mushahadatal bahaimi salatahu wa mushahadatal khalqi ala watiratin wahida malai ce kasance sallar ka lokacin da kake yin ta yadda ka san zaka sa dabbobi akuyoyi da tinkiyoyi a gaban ka kana sallah a gaban su wanda irin khushu'i kake karawa wanda irin gyaran sallah kake idan ka sa dabbobi a gaban ka kana sallah a gaban su da Allah lokacin da mutum yake sallah a gaban dabbobi zai halatto da cewa akwai wanda da yake kallon sa wanda ya kamata inganta masa sallah ba zai halatto da wannan ba to yadda ka san kake sallah a gaban dabbobi idan ka zo gaban mutane ma haka zaka yi an fahimta yan uwa in ka riga samun bambanci to kana da matsala yadda ka san idan kana da kana da wani zakara da kake kiwon sa haka ko ta akuya da kake kiwon ta sai ka zo ka tada sallah kusa da ita yadda zaka yi sallar ka a lokacin to idan ka tsaya a gaban masallacin nan duk mutanen masallacin nan suna kallon ka yadda kake sallah a gaban akuyan haka ake so kai sallah a gaban mutanen nan shine ainihin ikhlasi da mutanen da akuyar yadda babu akuyar nan ba za ta iya baka wani abu na lada ba haka mutanen ba abin da za su iya kara baka na lada Abin da kake so daga mutane yabo akuya ba ta da abin da za ta iya yabanka da shi to idan kai dan wancan yaban shine abin da ake kira dariyar kuma shine abin da ke lalata aiki malai ce wannan shine abin da ake kira da ikhlasi fa ka'anna nafsa hada sai malai ce shi wannan da muke bayanin sa yanzu kamar zuciyarsa la tasmahu bi isa'ati salati bayna adhurin nas bata bashi dama bata amince masa ba ya munana sallah a gaban mutane ثم يستحي من نفسه sannan sai yake jin kunyar shi akan kansa ay yakuna fi suratil mura'ina ya kasance daga cikin mutanen da suke yin riya shi zuciyarsa tana nuna masa cewa gaskiya kamar shi bai kamata ya rinka sallah da ba da ba mai kyau ba a gaban mutane ba a gaban Allah ba in a gaban Allah ne daga shi sai Allah wannan babu ruwansa baya damuwa amma a gaban mutane ne zuciyarsa tana ga masa cewa bai kamata kamar shi ya rinka sallah mara kyau ba saboda ka sai tsaya sai gyara sallarsa to amma wannan kuma sai zuciyarsa ta kasa nutsuwa sai yake gani cewa ai kuma hakan kamar riya yake yi tun da riya yake me ya kamata yayi sai ce wai zunnu anna zalika yazulu bi an tastawi salatuhu fil khalwa wal mala hakan zai gushe wannan riyar da yake ji a cikin zuciyarsa kamar za ta gushe idan ya daidaita sallar da yake a cikin mutane da wanda yake da wanda yake a ina shi shi kadai shi haka yake gani sai malai cewa haihata bu'di zawali zalika bi Allah yaltafita ila al-khalqi kama la yaltafita ila al-jamadati fil khala wal mala jami'a malai ce yani santa kwarai ya kasance irin wannan zaton shi zai nesanta masa irin sallar da zai yi ta baya waiwayan mutane kamar yadda kuma baya waiwayan abin da yake jamadat kamar abubuwan da suke daskararru ba sa motsi kama wannan fila-fila ɗin da masallaci kana sallah a kusa da su kama wata bishiya da ke kusa da kai kana sallah a gabanta kama wani dutse babba ka tsaya kana sallah a gabansa ya kasance sallar da kake a gaban dutse da bishiya da duk wani abin da baya motsi ko dabba da muke misali ita daidai take da sallar da kake a gaban mutane wannan shine abin da ake bukata amma irin abin da shedan zai raya mutum cewa tunda baya so yi sallah mara kyau a gaban mutane bari yayi kokari iyakacin iyawa sai sallah mai kyau a bayan idan mutane dan yaje yi sallah mai kyau a gaban mutane wannan ya gusan masa da wancan riyar wannan kuskure ne bai gusan masa da shi ba shine abin da malai yake nufi malai cewa hadha min shakhsin mashghulin la la menene na la lahum anya kuwa a duba wacce nuska din akwai ba ba haka na gani ba ba la hamma bane la hamma ne wa hadha min shakhsin mashghulan wannan yakan faruwa ne daga mutumin da ya shagala da damuwa bil khalqi da halittu na e ai shi gyara muke in ka duba zaka ga akwai shadda akai haka ne ko kaga lafin kuma ai baya mai shadda alhammu ne damuwa na damuwa mutun ya damu da wani abu wannan yana faruwa ne ga mutumin da yake ya shagalta da damuwa bil khalqi da halitta fil mala wal khala lokacin da zai salla a cikin mutane da kuma lokacin da zai salla shi shi kada ya shigalta da damuwa akan wannan ne jami'an gaba daya yana so ya salla a gaban mutane ya burge su yana so ya salla a gaban Allah madaukakin sarki Allah karɓi sallarsa an fahimci abin yadda yake duk guda bin yake so ya samu a lokaci guda yana so ya burge mutane kuma yana so idan shi shi kadai ne Allah ya karɓa masa so da haka idan zai sallah shi kadai sai ya gyara ta dan idan ya zo gaban mutane sai yayi shine abin da malai yake so ya faɗa wa hadha min al makayid al khafiya li shaytan malai ce kaga irin wannan yana daga cikin dabarbaru boyayyu da shaytan yakan yi dan ya halakar da mutane ya sa Allah madaukakin sarki yake garbar ibadarsu ad-darajatu ar-rabi'a sai daraja ta ta karshe wa hiya adaq wa akhfa ita kuma wannan ta fi zurfafawa kuma ta fi ɓuya sama da waɗancan guda uku na farko da muka ambata wahiya ayyan zoron nasu ilaihi shine mutum yana sallah mutane suna kallonsa wa huwa fi salatihi yana cikin wannan sallar tasa fa ya ajizu shaytanu an yaqula lahu shaytan sai ya gajiya wajen rikitar da sallar tasa da sa masa ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗancan mutanen guda uku ya gajiya ya ce masa ikhsha li ajlihim kayi kushu'i dan mutane fa innahu qad arafa annahu tafattana lidhalika saboda shedan ya riga ya san cewa a fadake yake yana sanada wannan abin da yake so ya gaya masa fa yaqul lahu shaytan to sai shedan ya bi masa to ta hanya sai ya ce da shi tafakkar fi azmati llahi wa jalali sai ce ya kai bawan Allah wannan sallar da kake ciki rinka tunani rinka tintintini game da girman Allah maɗaukakin sarki da buwayarsa wa man an tawaqifun bayna yadayhi ka rinka tuna wanda kake tsaye a gabansa shine Allah maɗaukakin sarki ka rinka tadabburin ayoyin da kake karantawa shedan zai rinka gaya maka wannan wastahi min an yanzura Allah ila qalbika ka rinka jin kunya kada Allah maɗaukakin sarki ya kalli zuciyarka ya ganta wa huwa ghafilun anhu zuciyarka tara kana game da shi kana tunanin wani abu na daban ba sallace a gaban ka ba tunanin duniya ne a gaban ka ka shagalla da tuna wani abu a lokacin da kake sallah yace fa yahdiru bidhalika qalbuhu wa takhsha jawarihu yace to a lokacin idan shi dai ga masa ka sai sauri sai ya halatto sai ya halatto da zuciyarsa game da sallar da yake yi sai gabansa su nutsu sai mai da hankalinsa game da sallar da yake wa ya zunnu an na zalika ainihin ikhlas sai tsammani wannan shi ne tsantsar ikhlas wa huwa ainihin makar wal khida mala yace wannan kuma tsantsar yaudara ce da makirci irin na shaɗani wannan wani zai tambaya ce ta ina riyar ta shiga ta inda riyar ta shiga shi ne lokacin da kake sallah sai shaɗan ya zo ya ce maka ya kai bawan allah yi hushu'i ka ƙi kula shi kalli mutane ka ƙi kula shi daidaita sallarka a can da nan wajen duk ka ƙi kula shi to yanzu kuma sai biyo maka ta zuciya duk sauran za ka ga a zahiri biyo maka yanzu kuma ta aikin zuciya zai biyo maka sai ce wannan sallar da kake yi babban abin da Allah ya fi bukata shine ka fuskance shi da ita a cikin zuciyarka ba da gabanka ba kawai idan gaban mutum suka nutsu yana yin sallah yadda ya kamata amma zuciyarsa ta tashi daga bangaren Allah madaukakin sarki ta tafi duniya sallarsa tawayya ce bata cika ba yan wa muhimci wannan kana sallah yanzu mun yi sallar asbahi daga lokacin da aka ce Allahu akbar aka yi kabbara harama zuwa lokacin da aka masalla mai kake tunani sallar kake tunani ko kuma ka shiga cikin duniya to idan ka shiga cikin duniya ka sani sallar da kai ka gama ta yi ka soke farali amma tawayya ce naqisa ladan da ya kamata ka samu cikakke baka same shi ba ladan da ya kamata na samu cikakke ni ma ban same shi ba idan haka ne an gane yawa to sai shaɗan ya zo ya ce maka ya kai ɗan uwa ka nutsu ka rinka tana Allah a wannan sallar taka bai kamata a ce kana sallah kuma zuciyarka tana wani wajen ba kalli girman Allah kalli buwayar Allah kalli kaza kalli kaza ta gaya maka to wannan abin da shaɗan yake yake gaya maka sai zuciyarka ta dawo sai ta nutsu sai kai sallar a haka sai ka gama ta to wannan makirci ne me yasa malai sai makirci ne bari ku ji sai ce fa inna khushu'ahu law kana li nazrihi ila jalalihi saboda wannan khushu'in da mutum ya samu a cikin zuciyarsa lokacin da yake wannan sallar inda a ce dan ganin girman Allah madaukakin sarki ya same shi lakanat hadhihi al-khatru tulazimuhu fil khalwa to da irin wannan abin da yake ji na ganin girman Allah da halatto da girman Allah da ganin cewa bai kamata Allah ya ganshi zuciyarsa ta karkata zuwa ga waninsa ba da lokacin da yake sallah shi kaɗai ma da abin ya rika bijiro masa da duk lokacin da ya tsaje sallah sai ya rika jin irin wannan abin sai ya rika jin irin wannan abin amma kasancewarsa sai yanzu ne da yake a gaban mutane shi ɗan ya ce masa nisu kalli girman Allah tunda abinda shi da yake sun nuna masa shine yanzu ba mutane yake so ya kalla ba girman Allah zai kalla to amma me yasa lokacin da yake shi kadai bai zo ya ga ya masa cewa kalli girman Allah ba yayi ta tunanin duniya har ya gama sallah me dalili to wannan shine makirtin da shi dan ya shigo masa a cikin sa malati wala kana la yahtassu huduruha bi halati huduri ghairi da kuma a bai keɓance huduruha halartar wannan jin tsoron Allah da mutum yake yi ba da wani hali bi halati huduri gairi da wani hali da yake ya ga wani ne a wajen masannin ya irin wannan abun ba ya kamata a ce duk sallarsa haka take idan zai sallah shi kaɗai ya rinka jin wannan shu'ur ɗin a cikin ransa yana jin cewa lallai a gaban Allah yake Allah yake bautawa Allah yana fuskantar sa har ya ga masallarsa to amma bai ji wancan ba sai da yazo gaban mutane shi din ya ga masa haka wannan shi ma makirci ne da a da yaudara irin ta shedani malai cewa alamatul amni fi hadhihi al-afati amma alamar da zaka gane ka samu aminci da kubuta daga wannan matsalar da shi yake so jefa kan a cikin riya ya bata maka aikin ka ayyakuna hadha al-khatir ya kasance irin wannan abin da kake ji na shu'uri dan kana gaban Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyarka mimma ya'lifuhu fil khalwati kama ya'lifuhu fil mala ya kasance mutum ya saba da shi yana jin sa a lokacin da yake cikin mutane da lokacin da yake cikin yake sallah shi kadai idan kana sallah kai kadai kana jin a gaban Allah kake kana halattu da girman Allah kana jin khushu'i na musamman a cikin zuciyarka haka nan idan ka zo cikin mutane abin baya canzawa to wanda sai tabbatar maka dan Allah kake sallarka wannan abin da ke zuwa cikin zuciyarka dan Allah yake zuwa amma baya zuwa sai kana cikin mutane yan uwa wannan akwai matsala ko shakka babu alaiti wala yakunu hudur al-ghayri huwa sababu kada ya kasance ganin wani a kusa da kai shine sababin da yake kawo maka wannan tsoron Allah lokacin da kake sallah fi hudur al-khatar khatir a wajen halattar wannan abinda mutum yake ji na tsoron Allah kama la yakunu hudur al-bahimati sababan kama yadda ka san idan akwai dabba a waje kana sallah kusa da ita ba za ta kara maka komai a cikin khushu'inka ba to haka bai kamata a ce kuma dan kaga wani ya kara maka wani abu ba malaiti fa ma dama yufarriqu fi ahwalihi bayna mushahadati insani matukar mutun zai rika bambance tsakanin mutun yana kallon sa aw mushahadati bahimatin da kuma a ce dabba tana kallon sa fa huwa yu'addu kharijan an safu al-ikhlas to ko shakka babu wannan za a irga shi daga cikin wanda ya fita yayi nesa daga tataccen ikhlasin da Allah madaukakin sarki yake bukata amudannas albatin wanda kuma ya bata ya lalata batininsa bishirkil khafi min riya da boyayye shirka wacce ita ce riya wa hada shirku malice kaga irin wannan shirka akhfa fi qalbi ibn adama ta fi boyuwa a cikin zuciyar dan adam min dabibin namlati sauda daga rarrafan bakar tururuwa fi fillailati zalba a cikin duhun dare ala sakhrati samma akan kurman dutse dutsen da yake kurma irin dutsen nan da yake babba katin dutse bakar tururuwa a cikin duhun dare kuma tana rarrafe wannan mutum zai iya kallanta ko ya jita ba zai kalle ta ba ko ya jita to yadda kaga tururuwan nan take koye ba za ka iya ganin ta ba shirka irin wannan da muke bayani akan ta tafi wacce baka tururuwa koye koyuwa akan haka sai dai mutura kun Allah Allah madaukakin sarki ya kare mu kau malai ce wala kana la wala yaslimu min ash-shaytani illa man daqqa nazarahu babu wanda zai iya kukuta daga irin wannan kaidi da makirci na shaytani sai wanda yayi kokari iyakacin iyawansa a ya bibiyi abubuwan da yake kallo ne da kullum game da ibadarsa bane ce wasa'ida bi asmatillahi wa tawfiqihi wa hidayatihi sannan ya rabauta ya dace da samun kariya daga Allah madaukakin sarki wa tawfiqihi da dacewarsa wa hidayatihi da kuma shiryarwa Allah madaukakin sarki malaiti fa yanbaghi ala al-abd lalle ya kamata gabawa ay yatafaqqada ahwalahu ya rika kokarin bibiyar halinsa qabala al-amali tun kafin yi wani aiki duk aikin da zaka yi na ibada ba sallah kadai ba ya kamata a ce bawa yana bibiyarsa ya gani wa asna'ahu da kuma lokacin da yake yin aikin liyanzura dan ya duba ya ga hal dafi'ahu ila al'amali huwa iradatu wajhillah shin abin da ya tunkuda shi abin da ya sanya shi zai wannan aikin shine yana nufin fuskar Allah madaukakin sarki yana nufin Allah ya gani ya bashi lada ne faqat yayi aikin ne dan wannan kadai am hunaka dafi'un akhar ko kuma akwai wani abin da shine yasa shi yake wannan aikin fi hudubin nafsi wa ahwa'iha na na kokarin samun wani abu na raban duniya ko kuma soye-soye zuciyarsa dole ne mutum ya rika kallon wannan duk lokacin da mutum zai aiki ya rika kallo zai yi wannan aikin ne dan Allah tsantsa ko kuma akwai wani abu na duniya da yake kallo zai samu a ciki idan akwai wani abu na duniya ya sauri ya jaddada aikin sa ya gyara shi ba a ce ba a gyara niyya ba a'a wani aiki sau da yawa zaka ga da zaka yi shi ne ba dan Allah ba amma idan ka dage kai yaki da zuciyarka sai ka canza wannan aikin kuma ya zama to kai shi dan Allah ana yi so da mutum ya rinka kallon aikinsa a rinka mura'atul amal bibiyar ayyukan duk aikin da mutum zai na ibada ya rinka kallonsa wannan aikin zan yi shi ne don Allah kai ka sani yadda za ka gani za ka yi shi ne don Allah ka duba ka ga idan ka yi aikin da yabo da rashin yabo duk ɗaya ne a wajenka da gani da rashin gani duk ɗaya ne a wajenka ba ka buƙatar wani ya gani kamar yadda idan ya gani kuma zai cutar da kai idan mutum ya tabbatar aiki don Allah zai yi shi sai ya ci gaba da yinsa idan kuma ba don Allah zai yi shi ba to sai yi kokari yi marmaza sai ya jaddada niyyarsa sai ya gyara ta sai mai da ita don Allah sai Allah madaukakin sarki karba ya bashi lada Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai mu a dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله